الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كرات التافن المقدمة المقدمة العزية a darasinmu na sha biyar a wannan rana ta alhamis ashirin ga watan safar shekara hijira 1447 za mu tashi faslun adabu qada'il haja ladubba na biyan bukata idan ce bukata anan ana nufin gayaɗi ko fitsari kashi ko fitsari su ake kira da alhaja to akwai ladubba da ake bukata e da ya ce adabu jam'u adabin al'adabu shine ladabi abinda ake bukatan ka zo da shi to amma ladubban da yake magana a nan sun kunshi abubuwan da yake hatta wajibi ne a kula da su da waɗanda ba wajibai ba e akwai abubuwan da za mu ji dole ne in mutum zai yi fitsari ko gayaɗi to dole ne ya kula da waɗannan abubuwan akwai abubuwan da kuma an so ne tumale ce adabu qada'il hajati ladubban biyan bukata arba'ata ashara adaban arba'ata ashara adaban to akwai abin nema guda goma sha hudu al'awwalu ladabi na farko zikirullahi inda iradati dukhuli shine ambaton Allah lokacin da mutum ya yi nufin shiga wurin biyan bukata eh قبل الوصول إلى موضع الأذى با موضع با موضع ضاد إن كسر غريتا إلى موضع الأذى wannan ambaton Allah ana buƙatar su kamin ya isa mahallin ƙazanta mahallin najasa ma'ana in toilet zai shiga bayi kenan to kamin ya kamin ya shiga sai ya ambaci Allah wanda za a ambaci abin da zai ambata in kuma ga fili ne to malamai suka ce kamin ya cire suturarsa kila in a daji ne kamin ya cire wandonsa da rigarsa to sai ya yi wannan zikirin in kuma wuri ne ginan ne kamin ya shiga faya ƙulu sai ya ce bismillahi اللهم إني أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث cewa ina neman taimako da ambaton sunan Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsarinka min al-khubuthi jam'u khabith eh shine namiji aljani shedani shi yake kira da khabith to jam'i shine al-khubus wal khaba'is da kuma wato matansu kenan jam'u khabitha macen aljana wadda take shaidaniya to duka ina neman tsarin su wasu kuma malamai suka ce a'a wannan ya shafi duk wani shaidani na mutum ko na aljani al-khubus ya shafi shaidanun aljanu maza ya shafi shaidanun mutane haka alkhaba'is ya shafi shaidanun aljanu mata haka da na bangaren ma mutane ba wai sai iya aljani ba har da miyagun mutane su ba ana neman tsarin su ko ba haka ba eh wani zubin ma sun fi cutarwa fiye da aljani eh eh na'am bushiya a ina to mi ya ce eh duk wani abu shaidani shi ake kira khafi ai mun faɗa shi ne abin da ake ne shaidani ya ta eh kazama kuma to kaga eh kaga ba a cin bishiya ai eh dama at-tayyibat ake ci to kuma tana cikin al-khaba'ith abubuwan da suke shaidanu kazamai to kaga shi aljani sifa biyu ya hada wannan da ake magana gashi shaidani kuma gashi kazami shi yasa yake halarta wurin kazanta din ita ma bishiya kazama ce eh a ba a cinta haramun ne waya ƙulu ba'id al-khuruj yana faɗa bayan fitowarsa minhu daga mahallin ƙazanta da ya fita in tolan ne sai ce gufuranaka ina neman gafara ka ya Allah an ce hikimar ya faɗi haka saboda ɗan tazaran da ya samu na biyan bukata tunda lokacin da kake biyan bukata baka ambaton Allah ba tasbihi ba wani zikiri da sauransu eh to wannan wannan mintunan da suka tafi a banza to shine in ya zo sai ya faɗi wannan an gane saboda ya zama masa gafara da sauransu wasu kuma suka ce a mai yiwa ya aikata wani abu mara kyau shi yasa aka neme shi ya faɗi haka wasu kuma suka ce a saboda dai gode ma ni'imar Allah ya kawar da kazan da ya taimake shi ya kawar da kazanta daga jikinsa to sai aka umurce shi ne tsalkake Allah kuma ya nemi gafaran Allah to haka dai malamai suka yi ta abin nan eh to sai ce alhamdulillahi allazi to nan hadisai guda biyu ne ya haɗi shi gufuranaka hadisi ne mai zaman kansa riwaya ce ta nana aisha hadisi ne sahihi iya ita abinda ta faɗa kenan amma alhamdulillahi lazi godiya ya tabbata ga Allah wanda azhaba ya tafiyar da anni daga gare ni al'aza kazanta wa afani ya bani lafiya shi kuma hadisin shida ba riwaya ce ta abu zarrin algifari radiyallahu anhu to amma shi malamai sun raunana shi sun ce bai inganta ba kamar su al'imamun nawawi ibn al-mulakin sun raunana ita wannan riwaya ta abu zarri ta alhamdulillahi lazi a zahaba anni al'aza wa afani eh sun ce ba ta tabbata ba amma ita ta farkon riwayan na na aisha ta tabbata a cikin asunan an kawo hadisan gaba daya to shi malam da ya zo sai ya cakuɗi na'am ai allah na ce to kaɗin nan nawaye ai ta allah ce tana kowa zuwa ga allah eh ai daidai yake da kace as'alu as'alukal gufurana ko as'alullaha gufurana zambi to da ka ce gufurana a ƙa'idar larabci duk ɗaya wannan ma ya yi balaga eh ya yi balaga saboda ya fi zama taƙaitacce to har koyo shi a wurin laraba lafazi ya zama taƙaitacce kuma da ma'ana mai yawa to ya yi fasaha ya yi balaga kuma ya fi soyuwa a wurin larabawa sama da dogon larabci amma ga wani guntun larabci can kuma ma'anar da ke cikinsa shi ke cikin wancan dogon to wancan gajeren ya yi in jarrabawa eh ba a son da ya ka wahala mutane eh masu saurare an gane abuda su kana faɗan abu ya zan sun gane to wani zubin in zance ya yi tsayi sai ka wahalar da mutane sai ka sa su fahimci saɓanin abin da ma kai kake nufi sabanin takaitaccen zance ya yi jan hankali wala ya juzu dukhulul khala'i ba shi halitta a shiga toilet bishai'in da wani abu fihi zikirullahi wanda yana ɗauke da sunan Allah ta'ala kalkhatami kamar zobe waddirhami ko darhami na kuɗi eh inda suna ɗauke da suna Allah an rubuta musu Allahu ko Ar-Rahmanu ko Muhammadun Rasulullah to ba a shiga toilet a ciki amma malamai sun ce in ba a sa su cikin wata sutura ba eh in akwai wani abu da aka sa aka rufe su da shi babu komi za ka iya shiga da abinka da wasu ma sun ce aljihu na tsayawa madadin sutura ɗin in kana da aljihu na wando ko na riga za ka iya sa abinka a ciki shi ma wannan ana maganar in ya zam kana da inda za ka aje su kenan amma in ya zan ba inda za ka aje su to wannan ko da babu sutura a kansu za ka shiga da abinka eh kamar irin kudin saudiya da yake akwai suna allah a cikin su riyal kaga ba za ka zo shiga bayi ka ce ka sarkahe kudin ka sai ka dawo eh na sai ka shiga da abin ka lalura ne to na ana maganar yanzu akwai inda za ka aji ka je ka yi lalura ka kuma ka dawo ka cimma abinka to shi ake maganar rashin halacci ɗin shi ma ɗin kuma yanzu in ba sa cikin wata sutura in suna cikin wata jikka misali kaga ba matsala zobin koda yana da suna Allah za ka iya saka shi a ciki ko kuma aljihu kamar yadda wasu suka faɗa kamar ya eh a wannan bai turanci ai ba suna Allah ba ne tarjama ce ka gani? suna Allah a rubuta shi da haruffan da Allah ya yadda a rubuta suna Allah da su kama Allahu ar-Rahmanu da makamantansu amma don ka rubuta Allahu da fulatanci ko da hausa ko da turanci aga wannan bai ciki eh malamai sun ce shi bai ciki saboda ba haka ba haka an ka faɗe su ba kai ne ka juya su ka faɗe su daban wasu kuma sun ce ana iya kallon ma'anar an kalli ma'ana za a ga ɗaya ne an gane amma dai wannan shesa za ku ga ai malamai sun ka haramta a rubuta ƙur'ani da wasu harufa waɗanda ba larabci ba saboda karkatar da ƙur'anin ne zuwa ga wani abu a lokacin da ka rubuta shi da hausa to ka ɗauke shi daga ƙur'ani yanzu ka mai sai wani abu suka ce haramun amma ma'ana ko sharhi wannan za a iya yi tunda shi ba maganar Allah ba ne amma gundarin bakin shi a bar shi hakan ba a taɓa shi an gane yadda ka gan shi rubuci ba akwai dai saɓani na malamai wasu na kallon a kalli ma'anar eh wala ya juzu ba shi halatta a listin ja'u tsalki bi shay'in da wani abu yana nufin tsalki na istijmari tsalki da za ka yi na dutse ko wani abu to bi shay'in fihi zikirullahi da wani abu wanda akwai ambaton Allah a ciki ta'ala madaukakin sarki eh duk wani abu da aka rubuta masa sunan Allah to ba istijmari da shi tsalki na hoge asani na biyu an yuqaddima rijlahu al-yusra ya gabatar da kafarsa ta hagu fit dukhuli lokacin da zai shiga in zai shiga wurin biyan bukata to an so ya fara gabatar da kafan hagu waliyum na ta dama ita kuma fil khuruji lokacin da zai fito daga bayi din sun ce saboda duk wuri na girmamawa to ana gabatar da dama wurin da yake kishiyan haka to shi kuma ana gabatar da hagu asalisu na uku an ya qadiya hajatahu ya biya bukatar sa wa huwa jalisun yana duke shine ma'anar jalisun anan eh to wannan suka ce ma in fitsari ne shi kan kashi wajibi ne ma a yi shi a duke ai amma shi fitsari akwai abin nan kamar yadda za mu ambata nan gaba akwai haloli da za su sa a yi shi a tsayin ba a duke ba arrabi'u na hudu an yi dima sitira hatta ya dunuwa min al'ardu na hudu ya dawwamar da sitirarsa ma'ana rufe al'aurarsa kar ya kware ta har sai ya kusanta ga ƙasa can ƙasa inda zai duka ma'ana in ya zo zai fi tsari kuma ya zan wurin ga fili ne ko kuma wani na iya hango shi to kada da tsaye kawai ya kware kayansa ya bari sai ya duka in ya duka sai ya bayyana wandonsa ko kuma ya kware rigarsa domin yana tsaye ya kware wani ya iya gani al'aurarsa wannan in ga hili ne amma in tolan ne yana a kewaye yana rufe ba kowa wannan babu komai alkhamisu na biyar an yi atami da alari jilihil yusra wato ya dogara ga kafansa ta hagu lokacin da yake bauli abin nan gayi kenan an so ya ba kafa hagu ƙarfi ya dogara gare ta su ibn al-arabi al-maliki sun ce hikimar haka saboda ya fi taimakawa wajen fitowar gayi ɗiɗin cikin sauƙi ba tare da an wahala ba saɓanin in ya dogara ga kafan dama to wannan kamin gayi ɗin ya gama fita sai ya ci wuya to haka su ibn al-arabi a littafinsa al-masalik sharhul muwatta ya ambaci wannan asadisu na shida ilar rabi'a ba ilar rabi'i ba ilar rabi'a ashara har zuwa na goma sha hudu tun daga na shida har zuwa na sha hudu duk an dunkule sori guda an yi farrija bai na fakhizaihi ya buɗa tsakanin cinyoyinsa in zai gayaɗi ko bauli to kada ya game ƙawahunsa sai ya ɗan buɗa su an gane da wannan cinya da wannan cinya ya dan buɗa su wa an yaji tanibal mawdi'a sulba kuma ya nisanci wuri wanda yake hako mai ƙarhi ba a fitsari ko gayaɗi a wurin eh an gane yawo to shi akwai maganganu kusan malamai sun ka kasa shi har gida hudu eh suka ce idan ya zamo a wuri na farko iya zamo fako ne sannan kuma mai tsalki fako ne kuma yana da tsalki wurin ba najasa ba ne an gani to anan an so ya duka in zai yi fitsari e wannan ana magana fitsari shi ga yaɗi wannan wajibi ne sai an duka ba yadda ka yi shi a tsaye ba don ba zai ma yiwu ba to amma shi fitsari yawwa idan wurin na da ƙarfi kuma ya ɗahiri ne to suka ce an so an gane ka duka saboda in ka yi shi a tsaye to zai dinga dawo magaji saboda ƙarfin wurin na fatar an gane a wasu ma sun ka ce kai wajibi ne ai wajibi ne in dai ka tabbatar da in ka yi shi a tsaye zai iya dawo ma eh to yauwa to wajibi ne ka duka kamar magana da ya kawo a nan kenan an gane yauwa sai ya zamo haramun ne kenan in ka yi shi a tsaye ko kuma ya zamo yana da taushi kuma wurin yana da tsalki to shine mustahabbi ka duka in ya zama wurin ba fako ba ne sannan ɗahiri ne to shi an so ka yi shi a duke amma in kai a tsaye kuma ba laifi ba ne saɓanin na farko sannan na uku ya zamo a najasa ne wurin kuma yana da taushi to shi wannan wajibi ne ka yi shi a tsaye a irin wannan ba a hitsari a tsugunna wurin wurin yana da najasa kuma yana da taushi saboda in ka duka najasa din za ta iya taɓa ko suturanka ko wani abu to shi yasa an ka ce a nan ka yi fitsari yauwa kamar irin wasu wurare da za ka gani ƙazanta ta yi yawa amma in ya zamba wanda zai ga al'aurarka in kuma wani zai ga al'aurarka to ka canza wuri ka je ka nemi wani wuri ko da ya mace ka ko da ya mace ka ba za ka kware al'aura mutane na kallo ba wanda ya kaga ba daidai ba ne ko da ya mace ka to wajibi ne ka gaggauta neman wani wuri sai na hudu shine wurin da yake yana da ƙarhi sannan kuma da jasa ne wurin to shi haramun ne ma a biya bukata wurin ta kowace fuska shi sai dai ka canza wuri kama wanda ka faɗa wurin da kila inda za ka yi dole sai an ga al'aurarka to shi ma haramun ne ko wurin da hako ne sannan kuma wurin dun najasa ne to nan ba za ka yi shi a duke ba za ka yi shi kuma a tsaye ba saboda in ka yi a tsaye zai dawo ma ga jiki in ka duka kuma najasa ne za ka hau najasa za ta iya shafan suturanka ko wani sashe na jikinka to shi yasa za ka canza waɗannan wuraren guda biyu da inda za a ga al'aurarka da wurin da yake najasa ne fako to wannan ba a biyan bukata gare su ko gayaɗi ko bauli duka haramun ne to wannan duk ya shafi wa an yaji tanibal maudi a sulba ya nisanci wuri wanda yake fako an gane amma in ɗahiri ne to mun faɗa zai iya sai ya duka wajibi ne sai ya duka walma da'ima haka ya nisanci biyan bukata wurin da yake ruwa ne waɗanda suke a tsaye kamar ruwan da ba sa gudu kamar ruwa na rafi ko na tafki haka waɗanda yake a tsaye suke to ba a biyan bukata a wurin saboda zai lalata wurin wa an yi gaɓi a ra'asahu sannan ya rufe kansa in yana biyan bukata eh kada ya dinga biyan bukata kuma yana kalle-kalle to an so ya dan samu wani abu ya lullube kansa amma ba wajibi ba ne wa Allah ya takallama kuma kar ya yi magana in yana biyan bukata illa li muhimmin sai waga abin da yake yana da muhimmanci to sai ba da misali ka khaufi fawati nafsin kamar inda yana biyan bukata kuma sai ya ga wata rai za ta halaka ya ga wani zai fada rijiya eh eh ko ya ga wani wata wani bala'i zai same shi kila ya zingina kansa ga wani bango ya ga bangon yana batun cagiya ya faɗo mai ko wata itaciya to anan ya ya halatta ya magana ya ce wane ga kaza nan ko kurgusa daga wuri kaza eh ga abu kaza nan zai farma to wannan ba komai ko makaho dai yana tafiya zai faɗa rijiya ko wani rami hmm? to anan duk zai yi magana dan in yayi shiru ya halaka to zai biya diya shi mai biyan bukata eh a ya ji ya gani ka ya gani magana abbe ba amma gani ka a ya gani to zai biya diyarsa ba zai kafa hujja cewa yana biyan bukata ba ne a to in kana dan mi da baka yi magana ba ai a makaranta an faɗa sai ka yi magana shi yasa aka ce illa li muhimmin to yana daga cikin magana kan abu wanda yake mai muhimmanci au malin ko kuma halakan dukiya eh yana biyan bukata sai ya ga wani barawo zai wa wani sata kuma shi yana gani to yayi magana ce wani ga barawo nan zai zai daukan ma waya ko wani abu kai ya yi shuru shi ma in ya yi shuru an ka sace kayan mutane to wancan yana da damar ya kai shi kotu eh alkali ya hukunta shi ko a sa shi ya biya wayan don mi ka gane mai sata baka sanar da shi ba ba zai ce to ai yalla bai fitsari nike ko gaidi nike ba a ba zai dogara ga wannan ba eh eh eh eh na eh kamar ya yanke cikin mutane na
cikin kasuwa mm.
iya zai ga gina zai ga alihun ka zai ɗiba Eh.
sai yana bata ima magana sai ya kalla eh sai in shi kuwa na ya yanke cikin mutane shi yanke ka a'a zai ne ma ishara ne ta nuna cewa amma dai nan ba zai yanke ka ba a wajibi ne kai magana wajibi ne eh wannan ai duk ba uzuri ba ne eh sai ka kai shi ga hukuma sai ka sanar da wannan nan kuma sai ka yi report a wurin hukuma sai ka je ka rubuta eh eh amma da dagu yuka na ya haka ga kana kallo zai soke ka to wannan shi ya uzuri amma alkawalin zan maka za wannan ai ba ba cilastawa ba ne don kana da mahita ko babu wato eh shi ne ai mun kai magana in dai ya daga gashi yanzu yanzu in kayi kaza zan ma kaza to kaga wannan uzuri ne amma haka dai don ya baka barazana zan yanke ka allan ba uzuri ba ne sai ka sanar da shi in ka sanar da shi sai ka je ka sanar da hukuma eh shi tilastawa dole sai in ya zan ba ka da mahita na
daga nan wurin za a iya kawar da rayuwanka ko wani abu wanda ya kama da wannan amma in alkawali ne in ka yi kaza to ina nan ta zan ma kaza wannan bai cikin cilastawa bai ciki eh to kai kana mi ɗaya za ka bari ya yanka ma yuka kai ma sai ka neme taka mana a ɗan adam ne ba mala'ika ba ne kai ma sai ka neme taka eh a to kaga laihi ne na shi wanda aka kashe shi ya yi sakaci to yana mi ya bari ɗaya zo bai zuwa ya faɗa ma hukuma ai hukuma zai faɗa ma yana faɗa ma hukuma kama shi za a yi akan wakala kamar irin kasuwa kai ka Mm.
ka ji da niyyar cin kasuwa eh niyyar kasuwa eh wani abu eh yan cikin jikin ka babu makami eh amma shi da ma ga manuwar da ya je da ita a in nan zai zai halaka ka shi ai mun ba da amsa kansa
wai ko da gidan ya ma wannan Ah, abin ga ba ita.
cikin jama'a ba ne nan na zai halaka ka eh nan na zai halaka ka na cikin mutane ni shine nake son in gane ko kuwa a da ya nema barazana ne in kai kaza zan iya yi ma kaza
Yanzu kila ma abin sai bayan shekara ko wasu watanni yana nufin in ya samu dama a kanka kenan a to kaga wannan ba ba ba shi muka magana wannan ba tilastawa ba ne bai cikin tilastawa wannan shi tilastawa a yi ma alkawalin halakarwa kuma nan mubasharatan na fatar an gane yauwa kaga ba daidai yake da misali ya zo ya same ka ko a gida ko ya haɗu da kai akan kwana ya hidda yuka ya ce kawo kaza ko in soke ka ba za ka haɗa shi da wancan ba ba guda ba ne to kaga kaga shi wannan uzuri ne tunda ba ka da makami shi shi ma ɗin in ba ka da makami amma in kana da makami bai halatta ka miƙa mai ba kai ma sai dai ka hidda naka in ya kashe ka kayi shahada in ka kashe shi kuma ka kashe banza ai ko ina malam mafi yawan wurare sai dai inda abin ya yi kamari
cikin ke kana karfi shiga da in ka iya zai kawo eh sosai ku
sun so da mutane ba ko kaɗan ba to ana samun irin irin wannan eh
idan yara su ya shiga karfi in sun an yanke maka sai dai a kai shi wata jiha Allah dai ya sawaka idan yara su duk ya cika to bari mu karasa lokaci yayi wa an yattaqi riha kuma ya kiyaye wurin da yake iska na bugawa shi ma ba a biyan bukata a wurin kada iska ya kwashe ƙazantar ya lalata masa jiki ko ya kwashi warin abin ya kai ma wasu ya zan ya cutar da su wal juhura ya kiyaye rami shi ma ba a kashi ko gayaɗi wurin kawai don kaga rami ɗaya ka faɗa shi ma ba daidai ba ne yana yiwa ramin iskoki ne wal mala'in salasa ko wuraren tsinuwa guda uku eh da annabi ya hana a biya bukata a kansu wahiya mawadi a julusin nasi shine wuraren da kasan mutane na zama to haramun ne in ka san wuri mutane na zama wurin ka yi fitsari a wurin ko kashi annabi ya yi tsinuwa akan haka asani wuri na biyu wa turuqatihim ko hanyoyinsu eh ba a kashi ga hanya ko fitsari wuri na uku shine mawaridu na ruwa wuraren da suke ɗiban ruwa kamar rafi inda suke ɗiban ruwa ko su sha ko su shayar da dabbobinsu ko shukokinsu to ba a fitsari a wurin ko kashi shi ne na uku wanda bai ambata ba wa an yi statira an a'ayunin nasi haka kuma wajibi ne ya suturce daga barin ganin idanun mutane in zai gaidi to kada ya tsaya inda mutane ke kallonsa amma shi fitsari in dai ba a gani al'aurarsa babu komai ko da mutane na hango shi wa an yab'uda kuma ya nisanta an masami'ihim in zai ga ya ya nisanci inda sauti zai ɗauko ya kawo kunnuwan mutane eh shi ma ba daidai ba ne kaga ya tafiya tafiya mai nisa ke ne iza ka na filfa ba in ya zamo a fili ne a filin daji ne to kada ko da babu sutura wadda za ta sa su daina gani ne to kada ya tsaya inda sautin shi yana kawo musu wa Allah ya staqbila alqiblata kuma kada ya fuskanci alqibla in a daji ne wala yastadbira hakar ya bata baya idza kana idza kana fil fada'i in ya zamo a fili ne walam yakun fihi satirun kuma babu wata sutura amma akwai sutura to ya halatta ya kalli ko gabas ko yamma ko da a daji ne in an dan samu wani abu na sutura ko dutse haka ko wata bishiya itatuwa babu komai sai ce fa in kana fihi saturun fa fi man ihi qaulani amma malamai sun kasu gida biyu sun ce idan yana da sutura shi inda zai biya bukata a hili haka amma akwai sutura shin an haramta ko ko ba hana ba al-mukhtaru minhuma al-man to abinda aka zaba daga cikin zantukan guda biyu shine an hana eh amma kuma shine kauli mai rauni a malikiya zancen farko shine al-mashhur inda al-malikiya cewa inda akwai sutura ko da a fili ne to don ka kalli gabas ko yamma babu komai eh inda sun ka hana a kalli alƙibla ya zan ba komai fili fayyau wannan za ka yi fitsari ko gayaɗi sai dai ka kalli ko kudu ko arewa in yi zan babu wani abu da zai dan suturce ka haka eh to wannan magana shi malam da ya ce shi ne almuhtaru ba haka abin yake ba wa amma fa'iluhu amma biyan bukata fil manzili a masauki a gida faya juzu matulakan to wannan babu ko kaidi ya halatta ya kalli gabas ko yamma a ni ina nufin sawa'un daidai ne kana hunaka satirun akwai sutura in dai a gida ne amla ko babu sutura da ya kalli gabas ko yamma ba komai kana hunaka mashaqqatun akwai wahala wajen fuskantar kudu ko arewa amla ko babu wahala da ko waɗanda suka ce a ko da fili fayyau ne in ya zamo fuskantar kudu da arewa ɗin akwai wahala to amma rangwame za ka iya kallon yamma ko gabas ɗin to amma shi gida wanda a ginan ne shi mutulakan inda almalikiya duk inda ka fuskanta babu babu matsala saboda wannan gina ɗin an gane amma wasu malamai sun saba musu sun ce a'a eh da hili da inda ba hili ba da gida da inda ba gida ba da tolad da inda ba tolad ba duka sai dai ka kalli ko ko kudu ko arewa ba malika sun ce ba haka bane hadisin da ya zo na hani na abu ayyub al'ansari radiyallahu anhu yana magana ne kan inda babu wata sutura ko wata gina shi ne annabi ya hana a kalli gabas ko yamma yan ana biyan bukata amma ya zanya akwai sutura to hadisi bai shahi wannan ba Eh, su malikawa da sauransu abinda suka fahimta kenan Eh, to kuma wannan ah, shi ne zaɓin da yawa wasu daga cikin malamai wasu kuma na ganin a'a indai kana da dama to kauce ma alƙibla ɗin ko yamma to shi ne aula saboda hita daga saɓani Eh, sai ka kalli kudu ko arewa na'am eh na'am eh ya zan sutura ke eh ba dole sai zagaye ba Eh, inda ya zan akwai abin da zai iya kare ka daga wani to ai ya zama sutura ba sharaɗi ne sai an zagaye shi ba Mm. na'am eh yana eh eh mm. to alamu ya nuna kusa hake da su kenan sai ka yi nesa ba an cewa an yi ba'uda ba an masami ihim mm. kacce zai ɗauko ya kawo mutane ko? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. to ai shi ne mashakar da ake magana ka gana akwai mashakka ke ai an yi karatun kaga duk nan an samu mashakka to kaga sai ka kalli alƙiblan ko yamma eh babu komai tunda babu wani abu da ya kare ka kuma ga iskan nam Eh. eh Eh. eh sai zaman cewa kamar irin inda adda wannan dan captain na toilet to da- kamar ka irin shi kana yi ne da tsaye mm. inda ya zan bai dawo ma ba matsala ne dama inda an ka hana kai a tsaye ai inda ake tunanin zai dawo ma ka jiki to duk inda bai dawo ma ga jiki kuma wani bai gani al'aurarka za ka iya yin shi a tsaye Mm. ba matsala ko wata tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh